مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiyan asabar daya ga watan jumadal akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da ainihin wato yau muna ainihin wato ɗaya ga wata ke na jima'a da akhir jirana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da daura a cikin wani littafi mai albarka الدعاء من الكتاب والسنة واللفظ babban malami al'allama sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin da ke karantar da mu addu'o'i daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gabanin mu shiga yau za mu tashi a shafi na nawa shafi na 18 za mu tashi inda malin ke cewa addu'a'u min alkitabi was sunnati to kai tsaye ya gama mana muqaddima da ladubba da yanayi da abubuwan da ke sa addu'o'i su karbu da abubuwan da ke hana addu'o'i ma karbuwa mun kammala waɗannan yanzu kai tsaye za mu je bangaren addu'o'in da ya ɗauko mana daga cikin alqur'ani mai girma kai tsaye da waɗanda suka tabbata daga hadisan annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرغب الله مدوكتين سركي يغافر تاوى أنه وتولى مالني gabanin mu shiga wannan bangaren zan so in yi mana wata ƴar takaitacciyar ainihin wato mu ce gabatarwa ko muqaddima da maganganun malamai magabata littafin Allah madaukakin sarki shiriya ce shiriya ne kuma nagarta ne kuma samun rabo ne ga mutane a dukkanin wani mutum mai neman samun rayuwa mai kyau to zai ƙoƙarin kwankwada ne daga mabugan nan guda biyu ko tsotsuwa guda biyu daga littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai neman shiriya ya kamata shiriyarsa ta tsaya iyaka ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama don haka sai ya zama ka wadatu da abin da ya zo daga Allah daga manzon Allah ya ishe ka an gane wannan baka da bukatar kwashe kwashe ko da cewa ita addu'a al'amarin ta wasi'un yana da yalwa an gane wannan sai kila akwai abin da kike so ka yi roƙon Allah akan sa na musamman wanda kila ba ambace shi kai tsaye a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaga anan kana da dama ka faɗi ko ka roƙi Allah da gwargwadon irin abin da kake so ka roƙe shi ne biyan bukatarka amma dai ya zama tare da wannan akwai ayoyin alqur'ani ko akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda za ka buɗe da su ko ka rufe da su don samun biyan wannan bukatar taka ya zama nurun ala nur an gane wannan to don haka akwai babban malami Sheikh Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr waffaqahu Allah ta'ala wa hafizahu ya wallafa wani littafi mai suna Fathul Ad'iyyah wal Azkar littafi ne mujalladi hudu gashi nan Fathul Ad'iyyah wal Azkar an gane littafi ne irin wannan volumes ne guda hudu an gane kuma waɗannan littafai suna karantarwa ne kai tsaye na ainihin abin da ya tabbata daga sunnar manzon Allah alqur'ani mai jewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da yin bayani game da su an gane wannan to sai yake cewa a littafin nasa inda yake magana game da makanatul ad'iyati waridati fil kitabi was sunna matsayin addu'o'in da suka zo daga littafin alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa duk wanda ya riko da su to wannan ya shirya kuma ya zama ya bi tsari wanda yake shine mafi girman babi na samun a kofa na samun shiriya kuma ya bi hanya mafi girma wajen samun rabauta domin Allah ta'ala yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa shi wannan alqur'ani yana shiryatarwa zuwa ga hanyar da ita ce mafi tsayuwa wajen bi da da'a da kuma samun alkhairi wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat kuma yana yin bishara shi alqur'ani ga waɗannan da ke aikata kyawawan ayyuka anna lahum ajran kabira cewa suna da wani irin lada mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai cewa kadhalika ash-sha'nu fi sunnati an-nabiy al-karim alayhi as-salatu was-salam haka nan sha'anin yake game da sunnar annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم فإنها توضح القرآن وتبينه وتبينه دومين إتا تنا قوكر بي قاري بياني قبل القرآن لي كما تنا بين القرآن دابن يزول الشيء وتفسره وتدل عليه تنا فسر القرآن كما تنا ينوني زواغر الشيء وهي وحي أنزل عليه كما أنزل القرآن to wannan sunna ta manzon Allah shi ma din wa ita ma din wahayi ce wacce Allah ta'ala yi masa tare da alqur'ani mai girma qala Allah ta'ala yace Allah madaukaki yace wa anzala Allah alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar maka da wannan littafin alqur'ani wal hikma da kuma hikima al hikmatu anan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya sanashe ka abin da baka kasance a da ka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima farlar Allah akan ka ta kasance mai girma to sai yake cewa wa fi sunan abi daud ya zo a cikin sunan abi daud wa tirmidhi da al-imam at-tirmidhi وغيره وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دوات ما لمي ما سرويته لقى النبي صلى الله عليه وسلم ياشي ألا وسورارا إني أوتيت القرآن ومثله معه لليني أنباني القرآن دقتو كتنس تارد الشيء من قالوا أن وقال صلى الله عليه وسلم أكن النبي صلى الله عليه وسلم يشي تركت فيكم شيئين نابر مك أبو وغدابي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما بذاك توبة وبهر أبدا ما تقركن يرقو لسوبين كتاب الله وسنتي سنة لتافن الله لسنة تا جوا إن جمع الله لك إن قال قاتو كنجي wannan shine abin da annabi Muhammad ya faɗa saboda haka wanda ya karyata hadisan manzon Allah kai tsaye arne ne kai tsaye lamba ɗaya arne ne ko ya bauta wa Allah da Qur'ani Allah ba zai karba ba dan babu wasu tafasil na shari'a a cikin ta in ka ce Allah ya ce wa aqimus salata ina ka kira sunan azhar ko ina ka kira sunan sallar asar ina ka kira sallan magariba ina fata mun gane wannan kuma asbahi raka'a nawa kace ayi hmm? ko azhar yaushe aka ce ayi ta kuma raka'a nawa la'asar fa magariba fa isha'i fa to duk waɗannan abubuwan zaka tunda cewa ruɗu ne kawai suke ruɗan mutane da shi shi sa jama'a ina gaya mana wannan magana ko dai ka tsaya ka yi karatu ka fahimci addinin ka da gaske ka san me kake a wannan zaman na fitintinu ko kuma wallahi tallahi sai ruwa na bata ya zo ya share ka ya tafi da kai ya halakar da kai baka sani ba jama'a mun gane wannan aiki Allah ka tsare mu da haka waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nan ana bauta Allah da su tun tun tuni tun tale tale shi ne wani ya zai ke cewa mu mu da waɗannan ruwayoyi da waɗannan in ce a cikin ruwaya kake magana ya ce eh ce to karanta qur'ani in ji sai ya karanta qur'ani da ruwayan warsu ya ce wannan wannan fa da bai karanta ce da ruwayan warsu ya ce qur'ani mai ce shi ma riwaya ce ka ce riwayan hadisi baka yadda ba to riwayan qur'ani ba shi bace ma riwaya ce qur'ani ko ba riwaya bane ko akwai riwayan hafu akwai riwayan warshu akwai riwayan duri akwai riwayan kaza kuma duk qur'ani ne saboda manzon Allah ya ce an saukar da qur'ani ne da lahaja guda bakwai na larabawa daban-daban daban-daban yadda larabawa ke magana haka qur'ani ya sauka don ya dace da kowace irin kabila ta larabawa waɗanda suka fi kowanne fasaha daga cikinsu jama mun gane wannan saboda haka in ka ce za ka tsaya iyaka gundarin alƙur'ani kadai to ɓata za ka yi amma abin mamaki sai ka ga wani ya zo ya zo ne akan kujera shirin kuma wai ana wai kuma ana karanta alƙur'ani wai yana bayani to wa yake maka ana fassara qur'ani da hausa a ina gani a qur'ani shi kanshi zaman da kai na yin bayani da kai wa yake kai a ina yake a qur'ani a ciro shi ko a ce bayani so abubuwa ne ga sunan malam in mutum yana son gaskiya ya riga ya sani amma in mutum yana son bin tafarki na bata sai ka tadda kuma gashi nan ana ta fama ana ta yi ko a garin akwai sai da yawa suna nan suna yada wannan barnata su zai ce a ai su ɗan ƙur'ani ne ƙarya ne ɗan ƙala ƙato sunan ku ko ɗan tatsi ne eh Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ko aikin haji da kake magana cewa aikin haji ran da mun yi magana da wani sai ke cewa shi wallahi yayi nadama na irin aikin hajin da yayi irin na irin na wahabiyawa gaji nan an dunkule mu gaba daya da izara da rika duk an dunkule mu amma da kudin goro kaga ce duk wannan abin da mutane suke na aikin haji duk bata ai Allah bai ambaci kaza ba shi yayi na da na sani kaga Allah ya riga ba ta aikin nasa Allah ya riga ba ta zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar don haka Allah ya lalata ayyukansu gaba daya ko kuwa eh in ka ce inna safa wal marwa min sha'airillah sau nawa ka ce ayi ko eh wa yake ai tawafi guda bakwai wa yake a ina ka fada misali in ka ce ma akwai tawafi ko wal yatawafu bil bayt al atiq to sau nawa ka ce ayi ba fada ba qur'ani sai ka kuma zuwa ga menene sunnar annabi Muhammad. To haka malamai na allo muna muku nasiha tsakani ga Allah. Ku ji tsoron Allah, ku koma ku koyi ilmomi waɗanda za su taimaka muku wajen fahimtar Alƙur'ani. Kada ku zo ku ɓata ku ɓatar. Eh, ka'ida kenan jama'a. Wannan ilimin tun tale-tale da shi aka san Alƙur'ani. Kaka ce kai kai Ƙur'ani ka iya zalla kai baka iya komi ba baka ji ka koyi fassara ba baka ji ka koyi ilimin fiqh da za a bauta wa Allah ba baka ji ka koyi hadisan manzon Allah ba ka ce kai kawai gundarin ka tsura haka za ka yi ko kana gani lokaci ya kure ma kana ganin kai wannan abin ma kauyanci ne saboda ka san zuciya ya kwashe ka ka je kai wancan to ko da qur'anin a tare da kai za ka yi kafirta ba matsala ba ce saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne Allah ta tsare mana imanin mu daga jama'a kun ji sannan sai mali ya ci gaba da cewa qad uti sallallahu alaihi wa sallama jawami'ul kalim wa khassa bi bada'i'il hikam kama fi sahihain manzo Allah an kebance shi sallallahu alaihi wa sallama da irin gamammun kalmomi shi ne jawami'ul kalim ma'ana magana ce kwaya ɗaya haka za a karanta maka ita amma sai a yi ta bayani ƙarƙashinta kaza ma yana ciki kaza ma yana ciki a yi ta bayani manzo Allah yana dunkulallun kalmomi kuma an keɓance annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙayatattun hikimomi cikin zantukansa kamar yadda ya zo hadisin Abu Huraira a cikin sahih Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bu'istu bi jawami'il kalim an aiko ni da dunkulallun kalmomi wanda zan faɗi kalma ƙwaya ɗaya amma mai ɗaukan ma'anoni masu yawa hakanan a musnadin imami ahmad daga hadisin abdullahi da mas'udin allah ya ƙara mishi yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ullima fawasihul khair wa jawami'u an karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama mabuɗan alheri da kuma dunkulallun alkhairi aw jawami'il khairi wa fawatihi wa khawatimi an karantar da shi dunkulallun alkhairai da mabudin su da kuma cikan su idan kaga wannan ya tabbata kenan Allah ta'ala ya samu dace to idan ya tabbata wannan ga musulmi to sai ya zama wajibi ne akan musulmi yace an ya'lama 'izama sha'al ad'iyati al-warithati al-qur'ani fi kitabillahi والمأثورة من في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم don wanda ya bayyana maka jama'a ba mustahabi ba wajibi ne akan ka kai musulmi ka koyi addu'o'in da suka zo daga cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa anna fiha bila raiba فواسع الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه مع ما فيها من جمال وكمال وحسن وبهاء yake wa husna baha wa husni wa baha yace in ka lura zaka tadda kowace irin kalma dunkulallun su da bayanan su da farkon su da karshen su da zahirin su da batinin su duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan bayani an gane wannan kuma da shine ake samun tabbatuwar dukkanin abin da ake nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya da lahira baki daya da kuma kubuta daga dukkan wani kuskure ko zamiya don a cikin abin da manzon Allah ya zo da shi jama'a babu kuskure ko ɗaya duk abin da manzon Allah ya faɗa rankata kaf gaskiya ne kuma daidai ne an gane wannan amma duk wani kwashe-kwashe da wani zai shigo da shi to wannan akwai ikhtilafat da ikhtilafat da abubuwa na bankawara iri-iri amma na manzon Allah akwai isma a ciki wallahu ya asimuka minan nas kuma shari'a ce wacce ba ta canzawa la ta taghayyar wa la ta tabaddal Allah ta'ala ya samu dace don haka wahayin annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'sumatun ne an gani an kare ta daga dukkanin abubuwan da ya shafi shafi tsirkaniya da duk wani shirme da bankaura saboda me wahayun ne min Allah ta'ala wa tanziluhu wahayi daga Allah kuma saukakken abu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Nima mun gane wannan ko? Shi yasa malamai magabata na kwarai suka ba da kulawa na musamman game da addu'o'in da suka zo daga Alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Imamu Ahmad alaihi rahmatullah الشيباني yana cewa يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن ita ne dai yana ƙayatar da ni idan mutum zai yi addu'a a cikin sallar farilla ya dinga roƙon Allah da addu'o'in da suka tabbata a cikin alƙur'ani an gane wannan wannan magana ta tana cikin sunan abi dawud an gane ne sannan wa qala al-qadi iyad malam al-qadi iyad rahimahullahu ta'ala al-yahsubi yana cewa أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته Allah ya yi izini da umarnin a yi addu'a a roƙe shi, sai kuma ya koyar da halittu dukkanin halittunsa yadda za su roƙe shi. Wa allaman nabiya sallallahu Alaihi wasallama du'a li ummatihi kuma annabi sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da al'ummansa addu'o'i, wajtama'at fihi salatu ashiya. to addu'o'in nan jama'a sun kunshi abubuwa guda nawa guda uku yace at-ilmu bit tauhid na farko shine ilimi na tauhidi ilimin kaɗaita Allah madaukakin sarki da roƙo da bauta da komai wala ilmu bil lugha da kuma ilimi na sanin harshen larabci wan nasihatu lil umma da kuma yin nasiha ga al'umma fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam yace don haka baya halatta ga wani mutum ya kauce ya kauda kai daga addu'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa qad ihtala ash-shaytan lin-nas min hadha al-maqam yace amma kaga a wannan babu a wannan matsayar shedan yayi wa wasu mutane da yawa wayo fayuqayyidu lahum qaumun fayuqayyidu lahum qaumu su'in يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سيسامو سمتاني suna kirkira wa mutane wasu addu'o'i da suke shagaltuwa da su ga barin addu'o'in da suka tabbatar ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane wannan wa qala al-qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi al-jami' al-jami' li ahkam al-quran al-imam al-qurtubi abu abdullah ya fadi a tafsirin sa al-jami' li ahkam al-quran yace fa'al al-insan an yasta'mila ma fi kitabillah وصحيح السنة من الدعاء ويدعو ما سواه ويدع ما سواه ولا يقول اختار كذا yace abin da ya zama wajibi akan mutum yayi aiki da abin da ya zo daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya na addu'o'i ya kyale dukkanin wata addu'an da ba wannan ba an gani kada ya ce ni na zabi kaza na zabi kaza فإن الله قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون domin Allah ya riga ya zaba annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waliyansa masoyansa ya kuma koyar da su yadda za su roƙe shi mun gane wannan shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana da magana a cikin majmu'ul fatawa inda yake cewa wa yanbaghi lil khalqi an yad'u bil adiyyati shar'iyyah ya kamata ga dukkanin mutane su dinga roƙon Allah da addu'o'i na shari'a allati ja'a biha alkitab was sunna wanda littafin alqur'ani da sunna suka zo da shi fa inna dhalika la rayba fi fadlihi wa haswa husni domin a cikin wannan akwai fadalarsa akwai kuma kyakkyawansa wa annahu siratul mustaqim kuma wannan ita ce tafarki madaidaiciya hanya miƙaƙƙiya siratul ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda Allah ya wa ni'ima minan nabiyina na cikin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da nagartattun bayi wa hasuna ula'ika rafiqa zama da waɗannan mutane wannan tawaga yayi kyawu kwarai wan nuqulu an ahli ilmi fi hadha al ma'na kathira malaki maganganu na malamai a wannan fannin fa suna da yawa kwarai da gaske ibn rajab الحنبلي رحمه الله تعالى an tambayi imamu malik ibn anas ga wanda yake addu'a da ya tashi addu'a sai na cewa ya sayyidi a addu'ansa ai mun karanta a baya ko yawa wani ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sayyid manzo Allah ya ce as-sayyid huwa Allah shugaba shine Allah ina fata an gane ko muka yi bayani cewa baka cewa sayyid kawai kai shuru sai duka ce sayyidu waladi adama ko kamar yadda shi manzon Allah ya faɗa a hadisai masu yawa ana sayyidu waladi adama wala faqar ko da sauran hadisai da suka tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama qala sai imam malik yake cewa a'a kada dinga cewa ya sayyidi yaqulu ya dinga cewa ya rabbi ya ubangiji na كما قالت الأنبياء في دعائهم كما يد أنبا وكفاية الدعاء كتي يا رب يا بكتي يا سيدي من قالوا أنه أي دون دا يا سيدي يا في جرمة دا قرآن يا ذورش أما أنا إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم النبي هود النبي نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا النبي آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دك النبوة من ذني كف لا تجد وأن سوني الدوئين ربنا رب قد آتيتني من الملك النبي يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض تاجير كلمو من لأجل كرن الله رسول وأن سنثبت لقى القرآن من جرمه shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah da kansa ya koyar da shi yace wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa qul rabbi zidni ilma kaji shi kansa annabi Muhammad ba yadda za a yi Allah ya zaba wa manzon Allah lafazin da ya zama bai fi kowanne ba an gane wannan ai la shakka Allah ya zaba manzon Allah lafazin da ya fi kowanne girma a wurin Allah shine rabbi rabbi rabbi an gani wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir annabi Musa alayhi salam ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi zaka jama'a kun ji شيخ الإسلام ابن تيمية هنا شو وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب ربي إمام مالك دبب مالني ابن أبي عمران سنة أمر متين ينقر وقال الله أنا شو يا سيدي يا سيدي يشاء كفريدي كمر يد أن باواد من ذني سكدنك شوى ربي ربي أنقال من نقي Allah madaukakin sarki ya samu dashi to wannan kenan jama'a don haka idan mun lura da kyau jama'a zamu ga waɗannan addu'o'i daga magabata suna maganan cewa duk abin da ya haɗu tare da mutum na addu'o'i da sanin ma'anoninsu to ya fi girman tasiri wajen amsa addu'a mun gani don wannan malami yana cewa fanzur ra'aka Allah yace ka duba ya kai bawan Allah Allah ta'ala ya kiyaye ka ya ce ka duba yadda waɗannan malamai magabata na ƙwarai suke ƙoƙarin ɗaure tsakanin addu'o'in annabawa da manzanni da addu'o'in da suka zo daga cikin alƙur'ani mai girma da abin da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ne mafifici mafi dacewan abin da mutum zai roƙi Allah maɗaukakin sarki da shi da wanda mutum zai yi aiki da shi kuma wanda ya roƙa da wannan shine wanda yake kan hanya majaliciya shine wanda yake kan abu wanda yake mafi falala to sai yake cewa wa idza ijtama'a lil 'abdi du'a bil ad'iyati al ma'thura idan ya zamto ya haɗu gabawa yin addu'a da abin da yazo daga cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma'a fahmi ma'aniha wa dilalatiha tare da fahimtar ma'anonin addu'o'in da abin da suke nuni zuwa gare shi, wa sidiki ma'allahi fi su'ali wa ƙwalab da kuma gaskiya wajen roƙon Allah da neman biyan bukata, hazal khaira kullum, mutum ya zama ya kewaye dukkanin alheri kenan. Wa kuti lahu abuwabuhu wa subulu, kuma za a buɗe masa ƙofofinsa da hanyoyinsa, wa taufiƙu biyadillahi wahda dacewa dai yana hannun Allah madaukakin sarki shi kadai Allah muke roƙo ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira zaka jama'a kun ji wannan su ne abinda zan takaita mana bayani akan su insha Allah ta'ala kai tsaye sai mu shiga waɗannan addu'o'i addu'a min alkitabi was sunna addu'o'i daga littafin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malai alhamdulillah wahda yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da salati da aminci su tabbata ga wanda babu annabi a bayansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama addu'a ta farko yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى وني ما ماكي شاء يا كما خوفتها فرقو madina kai ta ƙarshe tun da yawanci a al'ada in an gama addu'a sai ce fatiha to nawa dai akwai eh da ita ya buɗe a nawa nuska an gane wannan abin da ya faru jama'a shine fatiha asalin asalinta addu'a ce an gane kuma kamar yadda ya zo a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qassamtu salati salata baini wa baina abdi na raba suratul fatiha tsakani na da bawa bawana wa li abdi ma sa'al duk abin da bawana ya roƙa kuma zan yi ne zan bashi yana da abin da ya roƙa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce me hamadani abdi bawa na ya yaba mu bawa na ya min kirari bawa na yayi godiya gare ni wa idza qala arrahman arrahim sai ce majjadani abdi bawa na yayi ni ya girmama ni ina fata an gane wannan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce hadha li abdi ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل باوا yace iyyaka na'budu gare ka kadai muke bauta sannan wa iyyaka nasta'inu gare ka kadai muke neman taimako kaga nan kana roƙon Allah menene taimako a cikin dukkan al'amuranka sai ce ihdinas siratal mustaqim to kaji daga addu'a da fara ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wata hanyar صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين hanyar waɗanda ka yi ni'ima a kansu su ne annabawa da manzanni da siddiƙai da salihai an gani غير المغضوب عليهم banda waɗanda ka yi fushi a kansu wala dallina banda kuma batattu su ne yahudawa da kiristoci kana roƙon Allah ya raba ka da hanyar waɗannan bariki kaga anan addu'a ce sai Allah ta'ala ya ce wannan na bawa na ne kuma bawa na yana da abin da ya roƙa jama'a mun gane wannan saboda haka akwai maganganu da yawa na malamai musamman game da ainihin wato tafsirin abin da ke cikin fatiha kwarai da gaske illa iyaka ba na son mu ɗauki lokaci da yawa ainihin wato a wannan bangare an gane wannan ko to idan muka kalla da kyau jama'a za mu ga wannan addu'ar shi ya sa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ta'ala ya aiko shi da wannan alqur'ani sai ya farlanta masa da mu baki daya yin me karanta wannan akalla so goma sha bakwai a kowane yini so goma sha bakwai sai ka karanta wannan sai ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa wal dallin saboda me wasu malamai suka ce to ai shiryan ka riga ka samu suka ce a'a an yi mana wannan ne don roƙon Allah tabbatuwa akan shirya dan ba ka shiri a yau da gobe da jibi ba baka sanya zaka kare a rayuwarka don haka ci gaba da neman roƙon Allah ya tabbatar da kai akan imani da shirya din shi kuma suka ce shiryan nan shine me shine imani da takawa wanda waɗannan abubuwan guda biyu su ne fakafakai da bawa yake tafiya da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, imani da kiyaye dokokin Allah. An gane wannan, saboda haka Fatiha tana da wannan girman ma'ana na abubuwa da yawa waɗanda ainihin wasu ƙunsa gaba ɗaya. Muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amsa mana dukkan addu'o'in da muke yi da abin da muke roƙon Allah da shi a wannan sura. Ku sai mu dawo naku nuskar ko? Suke cewa rabbana addu'a ta farko kenan ana ku yau mu kuma ana mu ta biyu rabbana taqabbal minna amma zan fita ku tunda irin naku ne mai tsada ko na wani ne arhan amma kamar na ya fi tsada tunda akwai karin fatiha rabbana taqabbal minna innaka na'am ban ji ba to ku bani wancan nusu saboda mu tafi tare yawwa kada a zo a dinga abin nan ko ok na'am yace rabbana zalamna anfusana ya ubangiji kaji ya ubangiji zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna idan baka gafarta mana kaji kanmu ba lanakunanna min al-khasirin lalle tabbas za mu kasance daga cikin masu hasara Jama'a wannan addu'ar, addu'a ce mai girman gaske. Kun san me yasa? Kun san me yasa? Yayin da bawa ya aikata zunubi, yana da buƙatar tsananin maƙalewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen neman biyan dukkanin buƙatunsa baki ɗaya. An gane wannan? Ka koma ka risina ka nuna wa Allah kai ɗin nan mai laifi ne. to a wannan lokacin sai Allah ta'ala ya karbe ka nan take ba maganin je ka dawo sai na yi shawara babu wannan annabi adamu alaihi salam Allah ta'ala ya hana shi wannan itaciya haka ne to yadda Allah ke da rahama jama'a hatta kalmomin da annabi adamu zai yi amfani da su wajen neman gafaran Allah sai da Allah ya kimsa masa an gani shi yasa malamai suka ce idan Allah ya so bawa da alkhairi to sai ya kinsa masa yawan yin addu'a kuma addu'an da abin da ya dace wanda yake nema a wurin Allah da sigar da ta dace ta yadda zai ne zai samu biyan bukata a kan lokaci shi ne Allah ta fatalaqa adam min rabbih kalimatin sai adamu ya karbi wasu kalmomi daga wurin ubangijinsa fataba alaihi sai Allah ya karbi tubansa me yake kenan shi ne wannan rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يتي يا أبنجي من ذلك شكاونه kuma in baka gafarta mana kaji kanmu ba lalle za mu kasance daga cikin masu hasara addu'a ce jama'a mai girma ka rike ta kai tai musamman lokacin da kake jin cewa ka saba wa Allah subhanahu wataala ko ka yi sakaci daga wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka da shi baka aikata yadda Allah ta'ala yake so ba ka yi wa roƙon Allah da wannan kun ji ko rabbana zalamna anfusana ina ga yadda zamu dinga yi zannin karantawa muna karantawa ne don yadda suke a rubucen nan zai wala ai karantawa daidai ko sai da mun koya ne kai tsaye to ku tahi rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da jama'a kun ji wannan addu'ar ta annabi Adamu alaihi salam da mahaifiyarmu mahaifinmu da mahaifiyarmu kenan ko annabi Adamu da wace Hawwa suna can aljanna abinsu Allahu akbar Allah muka samu aljanna addu'a ta biyu asaniya rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun muji rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين wannan addu'a ce ta annabi Nuhu alaihi salam ta zo a cikin wata sura suratu hud suratu hud alaihi salam annabi Nuhu ya kira mutanensa dare da rana ko إيه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ده صورا سكا بجري سكا كي يا نوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين ومن المخرجين من المرجومين كده إسكن تسئري إلي ألا تيسو كيرجي جروا قاعد ذا أهلا كده سكا يجينا كيرجي جروا سكا وسنا مشي ميري إزدلنش وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه oh sulhu kuma ta kare ne an daina wa'azi an koma an koma kira jirgin ruwa kyal kyal kyal kyal su kyalli kyalmin jariya kya kya kya kya kya kya kya suna masa wulaƙanci annabin Allah ya shirye ce musu in taskharu minna in ku ne mana izgiri fa inna naskharu minkum kama taskharun mu ma za mu muku izgiri eh yadda kuka yi mana za mu rama fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi da sani za ku sani wane ne wacce azaba za ta zo gare shi ta wulaƙanta shi ta tozarta shi wa yahillu alayhi azabun muqim kuma azaba matabbaciya ta tabbata a kansa sai ga shi al'amari ya zo sai ga ruwa ya fara zubowa ruwa ta sama ruwa ta ƙasa Allah ya ce fafatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir ruwa na zuba a sama kaman kaman mene ake cewa da bakin ƙwariya ko inji bahaushe to ƙasa ba haka take tsuffo da ruwa ita ma kaga ruwan sama da na ƙasa zai ime zai haɗu babu inda zaka je ka tsira kenan annabi nuhu alaihi salam ya kira mutanensa ya ɗebi dabbobinsa kowane irin dabba Allah ya ce ka ɗauki nau'i kwaya ɗaya kawai aure aure ɗaya zaka ɗauka namiji da mace namiji da mace kuma ka ɗebe iyalanka gaba ɗaya wannan ɗan nashi da ake ce mishi kan'ana ko a wasu babu dai wannan ƙur'anance amma ce kan'ana sunan shi lokacin da ya hau jirgin ruwa sai zuwa ya ga babu shi sai ya hange shi a can gefe ci a to ya kai ɗana zo ka hau tare da mu mana jirgin nan ya bunai yarkab ma'ana ko yarkab ma'ana wala ta kuma alkafirin kada ka zama tare da kafirai ɗansa ne na cikinsa sai ya ce ƙala sa'awi ila jabalin ya'simuni min ya'simuni min al-ma zan je in hau wancan dutsen ga can zai tsare ni daga ruwa kuma yace mishi in in la asima al-yawma min amri Allah illa ma rahim yau fa babu wanda zai tsira daga wannan al'amarin na Allah sai wanda Allah ya ji shi to ai bai ma je ya hau dutsen ba ana hiran ana maganan wa hala bainahum al-mawj kawai in ruwa tana zuwa kawai ta murde dan kawai sai gaba da shi fakare min al-mughraqin ya zama daga cikin waɗanda aka halakar da su a wannan ruwa shi ne annabi nuhu alaihi salam bai ji daɗin mutuwar ɗansa a cikin kafirci ba sai yake roƙon Allah rabbi inna bini min ahli ya ubangiji na to ai ɗana da ya halakar ni ina cikin iyalai na kaga soyayya tsakanin ɗa da mahaifi wa inna wa'adaka al-haqq kuma alƙawarin kai Allah gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin Allah kai ne mafi hukunta abin da ka so wajen yin hukunci me ya faru sai Allah ya ce mishi qala ya nuhu innahu laysa min ahlika kaga shi yayi da'awa a can amma bai sani ba sai Allah ya ce shi ya kai nuhu wannan dan da kake gani baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih aikin da yayi aiki ne wani kin ba mai nagarta ba a wata kira'ar innahu amila ghairu salih غير صالح للي wannan dan naka ya aikata aikin da ba na kwarai ba sai ce mu annabi nuhu fala tasal ma laysa laka bi ilm daga yau kaka sake tambaya na kaka sake roƙo na abin da baka da ilimi akai inni a'ibuka an takuna min jahilin Allah ya ce annabi nuhu ina maka wa'azi kada ka kasance daga cikin jahilai annabi nuhu hankali shi ya tashi shi ya sai wannan addu'a yace rabbi ya ubangiji na inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka an as'alaka ma laysa li bihi ilmun in roƙe ka abin da ban da sani a kansa wa illa taghfir li wancin addu'an da nayi a baya ma Allah in baka gafarta min ba wa tarhamni ka ji kaina akun min al khasirina zan kasance daga cikin masu hasara kun ga al'amari kenan Allah Allah ya ce qila ya nuhu ihbitu bi salamin minna wa barakatin alayka وعلى أمم ممن معك yace ya kai annabi nuhu ku sauka daga kan wannan jirgi bayan ruwa ya riga ya gama an halakar da su ku sauka da aminci daga gare mu da albarka sannan kai ta da kai da tare da al'ummomin sai tare da kai amma sauran al'ummomin za mu jiyar da su da'i na dan wani lokaci sannan mu mai da shi zuwa zuwa ga azaba wacce take mai tsananin gaske Allah ka tsare mana imanin mu to jama'a kun ji yana da kyau ne yayin da kake yin addu'a ka rika hararo ma'anar ka ji dalilin da yasa annabi Nuhu yayi wannan addu'a to ku tahi athaitha na uku rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati kaji har ila wannan addu'a ta tawa ne annabi Nuhu alaihi salam lokacin da ya hau jirgin sai ya ce rabbi ighfirli ya ubangiji na ka gafarta mu wali walidayya da iyayena wali man dakhala baiti mu'minan da wanda ya shiga gidana yana mumini mai imani walil mu'minina Allah ka gafarta wa dukkanin mu'minai maza walil mu'minati wal mu'minati Allah ka gafarta wa mu'minai mata addu'a ce mai kyau jama'a ka dinga roƙa kanka da iyayenka da kuma sauran ƴan uwanka bayin Allah mu'minai maza da mu'minai mata kamar da Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alim annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika ka sani cewa yadda lamarin yake babu abin muta bisa cancanta sai Allah ka nemi gafaran zunubanka inji wa inji Allah wal mu'minina ka roƙa wa mu'minai maza wal mu'minat ko ka roƙa mu'minai mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matuwakum Allah ya san wajen da kuke kai komo a rayuwanku da kuma makwancanku mun gane wannan ko wa matuwakum da makomaku Allah ta'ala ya samu dace الرابعة الدعاء تهدو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أبن جدمو ككرم من ونن أيكي إنك أنت السميع العليم كيني ميجيني جني مكرم تونش انت بايا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأن أدعى النبي إبراهيم عليه السلام شيء الأنسواني النبي إسماعيل lokacin da suka daga suka sa hasashin ɗakin ka ginin ɗakin Ka'aba aka daga ginin suka ce ya ubangiji ka daga hannu ya ubangiji ka karba mana Allah kai ne nan mai ji Allah kai ne nan masani jama'a ku ji annabawan Allah roƙon Allah suke yi da ka ba a yi wa Allah tilas an gani ka roƙi Allah ka ce dole sai Allah ya yi maka an gane wannan ba a haka jama'an fahimta Allah ta'ala ya samu dace sannan wa tuba alaina wa tuba alaina innaka anta at-tawwabur rahim wannan addu'a ta biyu kenan ta annabi Ibrahim da ɗansa ya Allah ka karɓi tuban mu kai ne nan mai yawan karɓan tuba kuma kai ne mai jin kai wannan addu'ar jama'a tana da matuƙar muhimmanci ga bawa ko da yaushe ya rika yawaita yin ta duk aikin da kai malam ba ka da garantin Allah ya karɓa ko akwai mishi waye ne kalahul mahfuz ya hango cewa Allah ya karɓa masa babu ko to tunda babu to dole kowa shi take yin sa ya roki Allah subhanahu wata'ala karɓan dukkanin ibadojinsa sannan abu na biyu Allah ya karɓi tubanka kamar yadda manzon Allah ke cewa a kowace rana ina neman gafaran Allah ina tuba zuwa gare shi sau ɗari sau nawa sau ɗari kaga kai ma ya kamata da yawan tuba daga wannan addu'a ce ta tuba ma Allah kaga ba wai laifi suka yi ba a lokacin aikin alheri ma suke yi amma suka ce wa tuba alaina Allah ka karɓi tuban mu innaka anta tawwabur rahim Allah kai ne mai karɓin tuba kuma kai ne mai jin kai زي الدعاء تبير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء wannan addu'ar annabi Ibrahim ne alayhi salam babanmu annabi Ibrahim an gari babanmu a haihuwa babanmu a addini shi ne ma wanda ya zaɓa wa mutane a ce a dinga ce ma musulunci musulunci eh huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ووصى بها إبراهيم كو بها إبراهيم من أبنيه كو ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن illa wa antum muslimun annabi ibrahim shi ya zaba mana wannan sunan musulmi huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha kunji to annabi ibrahim alayhi salam yana roƙon Allah a lokacin bayan ya gama gina ɗakin Ka'aba ya zo da matarsa Hajara mahaifin annabi Isma'il ya zo da ita a wannan wuri wannan tun kafin ma akai gargin ɗakin Ka'aba din an gane Allah ya umarce shi da ya ɗauko ta ya zo nan da ita a wannan wurin to lokacin da ya dawo annabi Isma'ilu har ya girma Allah ya umarci shi gina ɗakin Ka'aba to kafin ma wannan lokacin ana haihuwan annabi Isma'ilu sai kawai ya fara wannan addu'a kenan ɗanka da kake son ka haifa da ƴaƴanka da ke raye to kai musu wannan addu'a rabbi ja'alni muqima as-sala ya ubangiji ka sanya ni cikin masu tsayar da sallah ba masallata ba kawai a masu tsayar da sallah kalman tsayar da sallah a Qur'ani idan ta zo tana nufin tsayar da sallah akan lokacinta mun samu nawa da sharuɗanta da wajibanta da mustahabbanta da dukkanin abin da ya shafi sallah ɗin ya zama kana yi amma an kai rubutun masallata kawai inna rududu baka iya ruku'i na manzon Allah ba baka iya sujjada ta manzon Allah ba ya ce sallu kama ra'aytum wuni usalli ba ka yi sallah irin ta manzon Allah ban kawara kawai kake sallar yan kasuwa a Kano ko mutanen mu kanawa eh sai ga wani malam a cikin a cikin minti daya ɗora sallan azhar Allah ya sama ta kai minti ɗaya wallahi malam wani wani irin nau'in aka saye ne za ga irin waɗannan jahilai suna a kasuwanni wallahi malam sai kawai mutum kwakwaf kwakwaf kwakwaf kwakwaf kwakwaf kawai shi wannan ya mafi karfin kwatan da kara ai ina wane mutum kawai aka yi ruku'i kawai aka ɗan yana kawai sai a lu sai a tafi jiya da ana ɗagowa kwakwaf kwakwaf sai a ɗago kai sallar yar oda kenan wani ita ce asalin yar faki kai an anya wannan ba yar faki ci bane ba kuwa ana ta kafa ma yar faki ba yawa sai lada ko eh wani yar faki ci Allah ka tsare mu to annabi ibrahim alaihi salam yana roƙon wani Allah ta'ala rabbi ja'alni muqima sala ya ubangiji ka sanya ni cikin masu tsayar da sallah wa min zurriyati ya Allah cikin zurriyata ƴaƴana matana kannina jikokina ta taba kunnina mhm an gane ai duk mu mhm annabi ibrahim ne ko eh wanda ba za ma iya kirgawa ba an kai ƙarshe to haka ne wa min zurriyati da zurriyata rabbana ya ubangijinmu wa taqabbal du'a'i Allah karbi addu'ata wan du'a'i din akwai ƙarin ya'un an ya amma wannan lokacin tafsir ne amma kamar kirar imam imam yaqub ko al-hadrami yawwa da nafi'u rabbana wa taqabbal du'a'i ya ubangiji ka amsa min addu'a ta kaji in Allah ya amsa maka wannan addu'ar malam sai ga ƴaƴanka sun taso a cikin yanayi mai kyau da kulawa da sallah da yin abin da ya kamata ka dora su akan layi ka mutu duk sallah daya in dan kai sai an rubuta maka tukwacin ladan sai ga account ɗinka yana ta duka malam so kayi hidima malam kayi ta addu'a kuma kayi aiki eh kan mu dinga jama'a tsayawa kan akan akan addu'a ka dai bayan kayi addu'a kayi ne kayi aiki wannan ne zai saka samu alkhairi masu yawa inda ba su da iyaka Allah ta'ala ka bamu mari ya ci gaba da cewa addu'a ta shida rabbana ighfir li na'am a karanta ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب annabi ibrahim alaihi salam shi gaba da addu'a yace rabbana ighfir li ya ubangijina ya ubangijin mu ka gafarta mini ni wa liwalidayya Allah ka gafarta wa iyayena walil mu'minina ka gafarta wa dukkanin mu'minai yawma yaqumu hisab ranan da hisabi zai tsaya ran da za a kitsiye kowa a lissafa mar adadin yawan ayyukansa da yayi annabi Ibrahim alaihi salam ya yi wannan addu'ar ne kafin Allah ya bayyana masa cewa mahaifinsa maƙiyin Allah ne. Hikimar Allah ce, Allah ya ce abihi mahaifinsa, inda Allah ya so ya ce kanin babansa da ya ce ammihi, ko? Sai cewa ne, li abihi. To, annabi Ibrahim mahaifinsa Allah ta'ala ya bayyana masa cewa mai maƙiyin Allah ne, falamma ta bayyana lahu annahu عدو لله تبرأ منه wannan addu'a na Ibrahim sai ya goge ta kawai na wali walidayya din saboda Allah ya hana shi ma mahaifinsa addu'a saboda ya mutu a cikin kafirci ina fata an gane wannan alƙawari annabi Ibrahim din yayi cewa la astaghfiranna laka zan yi ta roƙa maka gafaran Allah wa ma amliku laka min Allah min shay amma bana iya mallaka maka komai a wurin Allah ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير النبي إبراهيم يوانا الدؤر يتفيا سأبن سأل شين أن لا يبام الأبارك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الدؤر النبي إبراهيم يتي وما يفنسى يا يني نئياك ونلوك شندي وكنسى القول فلما تبين له أنه عدو لله amma lokacin da ya bayyana gare shi cewa shi din makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ya barranta ya farno farno da babansa ya raba gari da yi babansa addu'a an gani Allah ta'ala ya sa mu dace laka jama'a kun ji wannan addu'ar ke ta annabi Ibrahim alaihi salam amma wannan addu'ar jama'a tana da ƙarfi kwarai dan duk addu'a kana buƙatar ka roƙa wa iyayenka rabbana ighfir li shine ka fara da kanka kenan ko kamar da makaranta a sharɗin baya da kuma wanda zaka wa addu'a sai ka ce mene wali walidayya Allah ka gafarta wa iyayena walil mu'minina ka gafarta wa dukkanin mu'minai kai ma sai mala'ika ya ce maka kai ma an gafarta maka an gani yawma yaqumu hisab ranan da hisabi zai tsaya Allah ka sa muna daga cikin masu samun tsira a wannan rana kai malin Allah da kai shi ce yawma la yanfa'u malun wala banun duk kuɗaɗen da ake sacewa a Najeriya wallahi ba su amfani malam haka kowa zai je gaban Allah zai ba komai ba kowa ba ƴaƴa ba dukiya yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim malam akwai tashin hankali a ranar kiyama ba wallahi malam inda wasu sun san irin masifa da bala'in da za su shiga wallahi da basi ba Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka azurta mu da arziki na halal sabi'an sai na bakwai rabbi habli hukma mhm رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين في الآخرين واجعلني واجعل لي من ورثة جنة النعيم من ورثة جنة النعيم
ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون har ila ya jama'a wannan addu'a ce ta annabi Ibrahim alayhi salam yace rabbi hab li hukman ya Allah kai min baiwa na hukunci ka bani baiwa na ilimi wanda zan iya hukunci da wannan ilimi wanda rabiya tsakanin ƙarya da gaskiya da umartar mutane da kyakkyawan aiki wa alhiqni bis salihin Allah in ka tashi daukar raina ka hada raina da rayukan salihan bayi bayan kai ta roƙon Allah manzo Allah da zai rasu addu'a yake cewa mene إلى الرفيق الأعلى زواغمي توغا مفيا دوكك kowannen mu jama'a yana so a haɗa ransa da rayukan salihan bayi an gane wannan saboda kaji annabin Allah ne yake roƙon Allah wa alhiqni bis salihin ya Allah ka ka haɗa raina da rayukan salihai a gidan lahira waj'alni lisana sidqin ya Allah ka sa in samu kyakkyawan ambato a bayana an gane kuwa eh waj'alni lisana sidqin Allah ka sanya in samu kyakkyawan yabo bayan mutuwata ai mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidin Allah a bayan ƙasa idan mutum ya mutu ya samu kyakkyawan yabo a wurin mutane cewa mutumin kirki ne to har a wurin Allah mutumin kirki ne Allah zai gafarta mishi amma in ya mutu kaka zama cikin waɗanda kuke in ya mutu za a ce kaf wane ai an huta ai jama'a da dabbobi sun huta to wannan kaga masa sharrin mutane kenan Allah ka tsare mu waj'alni lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya in samu kyakkyawan yabo a wajen yan baya waɗanda za su rayu a bayana waj'alni Allah ka sanya ni min warasati jannatin na'im daga cikin masu gadan wannan aljanna ta ni'imomi a gidan a ranar alkiyama wala tukhzini yawma yub'athuna ya Allah kada ka wulakanta ni Allah kada ka tozarta ni yau mai yi ba'asuna ranar da za a tayar da bayi. Wace rana kenan yau mai layin fa'umalun wala balun ranar da dukiya da ‘ya'ya ba su yin amfani, illa man aka Allah bi kalbin sarin sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya. Allah ka kubutar da zukatanmu. Daka jama'a kun ji, addu'a ta takwas, ina son mu tsaya daidai goma ne ko? Eh. رب هب لي من الصالحين نعم رب هب لي من الصالحين فسرت يا أبنجي كباني daga cikin salihai ƴaƴa annabi ibrahim yake roƙo amma da ya tashi roƙon bai ce kawai rabbi habli min ladunka waladan kawai ya shiru ba in rabbi habli min as-salihin ya allah kai mun baiwa ka bani ƴaƴa amma cikin salihai kenan kana roƙon Allah kada baka dan iska eh kada baka dan kashin gwiwa kada baka dan kuka me jiya uwa ta zagi ko da jifa jifa ko me jiya uwa ta jifa kar ka zama haka ka roƙi Allah ya baka salihai amma ka tashi roƙon ka ce ni kowane irin ɗa ne ma a bani in in ai muna muna karanta tatsuniya ko da aka ta mana muna yara duk da yake yaran zamani ba sun tatsuniya ba akwai ɗan ƙashin gwiwa akwai ɗan ta matsitsi ko eh akwai kuma ɗan kuka an gane wannan duk waɗannan ababe jama'a ya kamata mu kiyaye su ka roki Allah ya baka salihi addu'a ta tara ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير addu'a Ibrahim ne ko rabbana alayka tawakkalna ya alayka ya Allah ya ubangijin mu gare ka kade muke dogaro wa ilayka anabna gare ka muke mayar da al'amuran mu gaba daya wa ilayka al-masir ya Allah kuma gare ka ne makoma take jama'a kun ji ka mai da al'amari ga Allah ka dogara gawa ga Allah cikin komai komai karami da babba kowane irin abu ka dogara gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan addu'ar tana cikin sautul mutahana sai ɗayan addu'ar rabbana mu je rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana haka ne ko na'am waghfir lana rabbana إنك أنت العزيز الحكيم wannan addu'a cewa kake rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda za mu zanto fitina ga waɗanda ba su imani ba zanto fitina ga kafirai kafiri ya kalli aikin kai ce in haka ne musulunci to ba zan yi ba nan ka zama mai ka zama fitina ga masu imani ga gafare kai sai su kasa yin imani su musulunta su bi Allah su bi addinin Allah wanda wannan kuskure ne wannan ba daidai bane shine annabi Ibrahim yake addu'a rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kada ka sanya mu zanto fitina ga waɗanda suka suka yi kafirci rabbana ya ubangijinmu innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi kuma kai ne mai hikima a cikin dukkanin komai Allah ta'ala ya samu dace saboda kurewar lokaci gobe sai mu karasa su mu shiga kuma addu'a min sunna insha Allah ta'ala Allah muke roƙo mana jagoranci na alkhairi ya biya mana bukatu na alkhairi ya dace da mu na alkhairin duniya da lahira abin da na karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu bukatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah muna roƙonka akwai makocin masallacin mu wanda ya rasu shine malam Salisu information Allah ta'ala ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya alkinta bayansa Allah kuma ya kula mishi da abin da ya bari a bayansa Allah ta'ala ya sa aljanna ta mutum kuma a gare shi dinyar da yayi kuma Allah ya sa ya zamta zamto kafara a gare shi Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya yafe mishi da dukkanin sauran iyayenmu da kowa daga cikin musulmi Allah ta'ala ya ji kanmu baki ɗaya gafarta mana idan mun tashi zuwa inda suka tafi Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan tsururi a rayuwar mu ta duniya kafin lokacin mutuwar mu Allah ka datar da mu da alkhairin duniya da lahira ya Allah wannan ƙasa ta mu tana cikin halin haƙula'i muna cikin tsanani ya ubangiji muna cikin tashin hankali ya Allah ya Allah muna cikin yanayi na musibu iri-iri da bala'ai waɗanda ba san iyakansu ba ana kwashe ƴaƴanmu ana kwashe dukiyoyinmu ana zaluntar mu ana kashe rayukanmu ya Allah wannan zulmi da muka aikata in don shi kake mana wannan uquba Allah muna roƙonka Allah mun tubu zuwa gare ka Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka waɗannan masu yin wannan aiki Allah bayinka ne Allah matsiyata ne a cikin bayinka Allah ka tsare mu ka kare mu ka kare al'umma daga sharrinsu da makircinsu ya Allah duk wanda ke da hannu a cikin wannan al'amari Allah ka tarwatsa shi Allah in mai mulki ne Allah ka kwace ya Allah in mai sarauta ne Allah ka kwace Allah muna roƙonka in mai dukiya ne Allah ka daidaita dukiyarsa ya Allah idan wani mai kokari ne zakakuri Allah ka toshe basirarsa Allah muna roƙonka Allah ka tara su baki daya Allah ka yi musu kuɗin goro, Allah ka kashe su baki ɗaya ya rabbal alamin. Ya Allah babu abin da ke gagarin kai ne al'azizu, kai ne aljabbaru. Ya Allah muna roƙonka ka ɗaura mana karayen ya rabbal alamin. Ya Allah dan sunanka aljabbaru alqahar. Ya Allah ka tursa sa waɗannan bayi naka su daina kashe mutane, su daina riba ce dukiyoyinsu. Waɗanda aka kashe daga cikin jami'an tsaronmu da dukkanin masu ƙoƙarin baiwa al'umma kariya. Allah ta'ala ya gafarta musu daga cikinsu. Allah madaukakin sarki ya dace min alkhairan duniya da lahira Allah ka yalwata mana arziki ya rabbal alamin Allah ka yalwata mana arziki ya rabbal alamin ka tsare mu daga talauci da kafirci da azabin kabari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh